الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابو القاسم مصطفى محمد وعلى اله وصحبه المعصومين سيما بقية الله في أرضي صاحب العصر والزمان أرواحنا الفداء mun karanta wasu ba'adin ayoyin muna tarjaman ba a tsakiya muka tashi mun karanta aya 111 da kuma da sha biyu na surat al-imran lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yawlukum al-adbara thumma la yansuru ba za su iya taɓa cutar da ku ba sai dai sai dai sai dai ba- cutarwar baki abaci ne dur cuta ne eh, azama cuta ne wato id- idan aza na baki shi ne za ku ji daga gare su in abin kuma su yaƙe ku ne wani yi ƙatilu kuma ya lo kuma al'abbar in abin su yaƙe ku ne za su juya muku baya ne wato ma'ana kaga cutar ta a wajen idan abin a kwama ne to lalle ba- ba- ba- ba- ba dai su yi ba kuwa sun san da wannan amma za ku ji maganganu sun bala ni sauran kun ba za a taimake su ba wato ba su samu wani mai taimakon su a kan wanda zai tunkuɗe musu ainihin wannan yaƙi ne kuma al'amarin haka ya kasance har kama ni je wancan karin nake ba nake cewa haka ma yake har yanzu haka al'amarin yake ma har yanzu inda su wa'annan mutane ne yadda yadda Allah ta faɗa ya ya faɗa din ya ce lan yadurrukum to haka din lan din kuma adat ne da ake amfani da cewa rashin yawan abu a nan gaba wato a nan gaba kenan ma ba su iya cutar da ku su wa'annan mutane durbat alaihimul zilla durbat alaihimul zilla wal ah, durbat alaihimul maskana kai wa- eh, durbat alaihim durbat alaihimul zillatu daga bane durbat alaihimul maskana durbat alaihimul zillatu ah, zillatu aina masu kifu illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa durbat alaihimul maskana wayannan mutane an buga musu kaskanci shine ainihin eh, kaskanci shine hanyoyi daban-daban wato domin ɗaukaka kamar yadda aka san ɗaukaka yadda yake ɗaukaka ba eh, ba kai a kanka a za- a ranka kana jin kana ɗaukaka ba ke wayansu abubuwan da ake ganin ma'abotansu mutane ne na kirki mutane masu mutunci muruwa wani abu ne da duk ɗan adam ya san shi saboda ɗan adam ya san da wani ko da ko baya yi za ka yi mutanen da suke mutane ba mutanen kirki ba amma sun san mutumin kirki ba su san shi amma sun san shi. kuma za su yi yunkurin ko da su samu wani adanan matsayi irin nasu amma ba su iya za su so su su- su ɗabi'untu da halin kirki amma ba zai yi musu saboda su ba mutanen kirkin ba ne To amma eh, zi- zilla idan mutum ya zama shi akan kansa yana ganin shi ka- ana ganin shi muka kaskantacce ne shi kuma allah misali mutane wani ya ce mana ai ga su suna suna da mulki sai mu ce duk da haka ai kaskantacce na mulki ba mu ga masu fitsari a tsaye sun shugabancin kasar nan ba Kaga. ainihin waɗanda suke kuwa kaskantattu walakantattu to kaskanci ba yana nufin wani kai kai shugabanci kai shi kana da ɗaukaka ba ne kai a kaskantacce na iya kayan kaskanci wani abu ne wanda mutane suke ganin shi a matsayi matsayi da yake koma baya ke wannan ai wannan ainihin matsayi ne na walakantattu akwai kuma matsayi na izza to su nan suna iya zama ba su da wani matsayi mahadurar dan wato jininsu ma halas ne dukiyansu da iyalansu ma duk ana iya kwasa ba su iya kare kansu daga komai sannan kuma har wala yau saboda sun yi ta masaki da ƙarya ƙarere barna abin da ke addinin ƙarya wanda suka kiro sun kuma su kuma sannan kuma sun kunyata sannan kuma gashi an buga musu jizya kaga ba su da ɗaukaka ɗin kenan wannan an yi masa wannan aina masu fukufu duk inda suka duk inda suka aka same su fukufu ma'ana ainihin ma'anan su wujudu duk inda su aka same su zaka ga su ba su da duk inda suke a kaskance su a da walakance suke ko da shi shugaban kasa ne kamar shugaban kasa sai ya gudu sai ya je wata kasa to in ya je wancan kasan sunansa shugaban kasa ne sunansa mene in ji ba wasu dan gudun hijira to in yaje sai a bashi mafakan siyasa sai a ginda ya masa sharuɗa a ce to banda magana da yan jaridu banda yin kamfen banda tura yan ta'adda daga nan ka tura su ɗan ta'adda a ƙasar ƙasar banda tsoma baki a harkar siyasan ƙasar da ka fito da kuma na ƙasar da kake zaune to sai ce to sai zauna baki alaikum a wuce fani ya samu karin kuma lokacin ya karanta jini da kwanta ya gaci to kaga wannan kaga ina ɗaukaka nan shugaban ƙasa ne ba ya gudu kamar yadda kuna labarin ɗan shugabannin da suka dandana a waje ko inda suka je suna da izani to duk inda isra'ilawa suke haka suke aina masu duk inda ka gansu sun je ne a matsayin 'yan mafaka an ba su matsayi saboda convenience din wanda ya basu ya kan sama masu abu zaka ga su mutane ba to zaka ga zaka kila shi shugaban kasan ya basu mafaka saboda wani dalili amma al'umman kasan ba basu son su to amma sai a sai a ba da yarjejeniya cewa wanda ya taba su doka ta hana to sai su zauna kaga wannan hablin minan nasu ke kaga sun samu kariyan shugaban kasa saboda an ci a kare su kuma sana kare su to duk da ka gansu za hablin minan nasu ke to idan suna in suna karkashin daura musulma musulunci ya kafu darab to suna da hablin minallah don Allah ta'ala ya ce a kare jinenan su a kiyaye su a basu sai addinin su su biya jizya to kaga hablin minallah ke in ba haka ba to in kaga yanzu da suka kafa daula san ba su da izza a wasu suna ce musu fa fawon mene na fawon take inda suke ni kai abinda ka gada maka ka ɗaya mana me yasa kuka manne da us da un kaga hablin minan nasu ke nawa mai sharhin da yake wannan littafin littafin tafsirin zamani ne ya ce ka hablil wulayatul muttahida allati tamuddu isra'ila al-yawma bil mal was sila kaga hablin minan nasu ke yace kaman kaman igiyan wulayatul muttahida ita ce united states america ke muka ce mata da kai ce tunda america ƙara ce ainihin akwai wata ƙasa na ce mata haɗaɗɗun ƙasashen america jihohi hamsin suka haɗu su to su gaskiyar magana domin duk ta saba duk ƙa'idan ƙasashe yanzu da wata ƙasa za ta sami wani tsibiri a doron ruwa tsibirin kuma ba itatuwa ba komi sai ta je ta aje sojojinta a wurin sai ta rika kai musu ruwa da abinci da duk abin da suke bukata to yanzu sun zama kasan kansu da haka isra'il an kaba an ji an kaba an ace kasan al'umma na falastina an kaba kasa ana kai musu komi ana yi a kasa akan ce tana da inflation mutane ba su ma'anin inflation ba suna cin shawarar farashi amma ta shi ne za su iya gane amma wanda ya suka karanta economics sun san ma'anin inflation wanda suka karanta tattalin arziki sun san cewa ba tashin farashi ne inflation ba inflation abin da yake nufi shine ainihin ga kuɗi mai yawa a hannun mutane ga ba kayan da za su siya a economics kenan saboda mutane a wani lokacin ka komi ya yi tsadan gaske kamar yadda nigeria ina kudin da ake siyan mota shekaru 30 da su shi ko 1,800 in wani gyara ta ce a kawo na cefa ne ka ba su 1,800 za su ce to me za a yi naman nawa ka za ya kawo shi ke ce amma a shekara sun ɗauki kuɗin mota kenan sabuwa kau to wannan kaga ga kuɗi mai yawa amma ba kayan su to shi ake ce to isra'ila ta fi kowa inflation a duk duniya duk sa ana so an cewa inflation ɗin za ka san ce goma bisa ɗari su ta kuka ba mai kuɗi da bisa ɗari masu ta kuka goma bisa ɗari su ta kuka to na isra'ila ɗari biyu har ɗari uku duk gaba ɗayan arzikin ana kawo daga wajen komai ana musu komai da komai da kasani ana musu ba su da sa cewa wasu ba su da komai ba wanda wanda ba wanda yake amerika ta yi musu da sauran ƙasashen duniya komai ana musu san yana kawai ba wani ba ƙasa ba ce illa camp of terrorists ainihin sansanin 'yan ta'adda ne kawai aka ji aka ana kai musu komai suna ta'addanci ba su da aikin kwamban da shekar da jini ne kullum rana ba ta fitowa ta fada ba su shekar da jini a kalla guda ba kullum bigayen duniya tun da suka kafa ƙasa tun ma kafin suka kafa shekar da jini ne kawai tun da wani abin suke sai ta'addanci amma sai su zuwa su ce su kira kowa dan ta'adda to yanzu kaga hablin minan nasu kaga su na kasashen da suke taimaka musu suke musu kunu kuma su ne kaga hablin minan nasu yanzu kaga ce suna da wani ɗaukaka da za a ce wannan kasashe rana ɗaya za su ɗage gaba ɗaya su watsa za su watsa saboda komai ba za ka samu babu nan ana ana ma mutane kan bai wai su wai su mutane ko wayannan mutane komai suka taɓa wai zina da yake zama wai sun iya noma rana su wani suna taimaka mu Nijeriya wata ta yi noma to da ce su suke ce da mu wai su taimaka mu mu noma mu mutane wawaye suna zuwa ko suka kashe komai da komai za su zo ne kawai su lalata muku komi da ku suka zo za kuma wani za su zo za su ba kasan nan taimaka wajen tsaro to shine kaga tashe tashen ban mamai su ɗau sami mutum su yi masa allura su ɗaura mishi biyar su tun kuɗa shi wani su matsar musu su ce ɗan ƙona bakin wake duk duk abin da suka daɗe suna yi a can kenan shi suka kawo duk ba ma ba nan sharaɗin ba za su yi wa'yan nan ɓarnace ɓarnacen ba fa to shine hablin min Allah hablin min nasu kuma a wani wuri sai dai da yarjejeniya walau takhallat anha yawman wahidan lam yakul laha ainun wala afar da za a ce rana daya waya lafin mutai da za ta ce za ta age hannunta daga Isra'ila zai zama ba ta sam ba ta wani sam an gama rana daya rak to kaga kasa kenan haka ake kasa to kaga hablin minan nasa ke za ka kuma duk inda ka gan shi a ko'ina kariya ake ba shi to wannan ɗaukaka ne izza ne ko zilla tsakani ga Allah zilla ne ko shi kuma sai Allah ta'ala ya fushi da su don sun komo da fushin Allah sai suna ta tinkaho da baiwoyin da aka yi ma aka yi masu a da alhali kuma yanayin ya sake lokacin da aka tsallake da ku da ruwa aka dara kogi albarkacin menene ko ba ku lura cewa akwai musa cikin ku ba da haro annabawan allah ba ku kuma ta goma shi aka yi maku ba sakamakon daɗe wanda kuka yi ƙarƙashin ƙangi musa ya zo ya tsamar da ku daga wannan ƙangi ɗin to da aka saboda aka albarkacin wannan aka tsamar da ku ba domin jinin ku bane to da aka tsamar da su kuma da aka tsamar da su ɗin an tsamar har da kowa da kowa sai suka kira suna kiransu su su ne sunansu wai abramiya daga ubu abara ma'ana ya shallake shallakawa sunansu sun shallake ruwa sun hau ta kan ruwa na don ubu da yana bi yana nufi ta kan ruwa an kawo kan jirgin ruwa ka tsallake abu to shi ka abarta ne an aka yi ce abaral bahar to su daga nan suka kira kansu abramiyawa ana ce musu abramiyawa shine hebrew kalmar hebrew daga abaral wato wai tsallake ruwan nan kai kai shallakakken da kai zaka su ne wai shallakawa an shallake ruwa da su an dara ruwa suka fita na'am an yi hakan an yi hakan sakamakon mene saboda jinin ku ya fi kowanne a saboda Allah ya turo a sai ka kasance wani ne ashe mala'ikar jibril ne ya bi ta wurin duk inda ya taka dokinsa ya taka an ce dokinsa ne da ya taka sai ya ga wurin na motsi shi sami sai ya lura cewa wurin yana motsi sai ga a- ƙasa amma tana motsi tana da rai kenan sai sai ɗiba ce wannan wata na zai amfani sai ya zuba a wani abin to shine da yayi wannan dan marakin a yazo ya saka a ciki sai- sai yana yana woma sai suka ce zai ce to ga ubangijin to ka gani kaga har da shi aka tsallake amma kaga shi shedani ne to kuma an tsallake da da da bal'am dan ba'ura shi shi ma kaga da ƙarshe yayi mummunan ƙarshe an tsallake da mutane da damun gaske da da ƙarshe suka yi mummunan ƙarshe suka yi fada da Musa da to kaga ba ba an tsallake da duk cik- an ce duk cikan su zababbu ne ba amma akwai zababbu a cikin su saboda haka wanda yake lalatacce a cikin su ya ci albarkacin mutumin kirki to haka kuma al'amarin yake to sai ya zama sai suka ce duk an sai to aka aiko annabawa daban-daban suka yi ta kashewa amma sai suna cewa su jikokin annabawa ne na'am akwai jikokin ko jikokin amma ainihin an aiko annabi an ci an koshi ne shi da mutane in suka ga bai musu ba sai su kashe to shi ne nan magana to sai su yanzu sai suka komo kafin wannan manzon ya bayyana ba su da addini sam ban- ban da kabilanci addini ya riga ya ɓace kamar yadda aya ta gaba ta ce illa kalilan don Allah ta'ala a bisa adalci ba a ba a ce musu duncikansu ba an ce laiso sawa ta aya na ta gaba sai illa kalilan suka yi ta masuki da addini daidai gwargwado yadda yadda yake hannunsu amma da yawa mafi yawansu sai dai tunƙaho kawai da cewa su kabila kaza su zaɓaɓɓun Allah su ne wanda Allah ya shalle kira da su yamma dararwa ba ta jirgin rusu ya ƙarar suka wuce su ne kuma aka turo annabawa da yasu su ne masu kaza su ne masu kaza zai kike sai tunƙaho ko fata ba su iya karantawa ba sai tunƙaho su ne kaza su ne kaza idan kai dan malami amma baka iya fata ba to yaya ka ka isa kai tunƙaho na fankan fayo to irin su na suka titin kaho su ne kaza su ne kaza su ne kaza amma kuma sun saki hanya shine ba'u bi ghadabin min Allah sun komo da fushin Allah da yanzu Allah yana fushi da su wancan na farko da suka ke tankawa da su su ne zababban Allah wanda Allah ke so to ku kuma yanzu kun koma kun fandare kun samu fushin Allah duk kuna na zababbun wai da ku da na farkon duk ɗaya ne ina akwai wani ma da Allah fushi shi wa ba'u bi ghadabin ala gabar bayan fushin ma suka ƙara waɗansu abuwa kuma aka yi dama an yi fushi da su kuma aka turo manzo suka imani da shi suka nemi kashe shi suka fushi kan fushi wa durban alaihimul maskana to da maskana da zilla duk kusan ɗaya ne kaskanci muke cewa zilla kaskanci maskana ma kaskanci wa suka zo walakanci walakanci to maskana mana an buga musu kuma walakanci da kaskanci da walakanci ai kaga sun kama ko nan a ba su da matsayi wannan kuma sa ana a walakanci ga suna walaƙa an kuma buga musu walaƙanci to an a jiya a shekarun jaka da yake jin mai tafsiri na na karanta mana wani bayan da wannan yake cewa a cikin mamana diga ma'abuta man digi suna cewa duk wanda ya yi zafara da laifi to bai zafara ba, wanda ya yi nasara wanda ya yi nasara da mummuna aiki wasu akwai akwai wani akwai wani irin ra'ayi da da ya- ya shahara yanzu ana ana kiran shi da sunan wani mutum wai shi Machiavelli wani marubuci ba Itali yana da wa'ansu ra'ayoyin siyasa wanda yake ga wato hanyar da aka yi aka cimma buri ya zama daidai in dai an cimma buri in kana hankoran abu in dai ka kai ga wannan to shi ke ta ya ka bi duk yadda ka to shi ko ka- addini yana da ka'ida mutunci mana da ka'ida ko baka san addini ba yana idan idan mutum ya yi yana ya zama mai kuɗi misali amma mutane suna ganin cewa asalin kuɗin sata yayi kaga ya- zai zama yana da kuɗi amma bai da mutunci mutane suna kallon su ne kawai nan ya wuce an ce ala- ga ga cib mai kuɗin cib barawo ne So, to kaga kaga anan yayi kuɗi amma kun ba su ganin shi da mutunci haka zalika ma shugabanci mutum yana iya ta kowane hali ya zama shugaba amma mutane kuma sai ya zama su ba su ganin shi da girma kuma tarihi zai zai hukunta shi nan gaba ana ambaton shi sai kaga ana mishi ana ambaton zargi to amma su ga har yanzu yammacin duniya suna ganin in dai zaka kai ga matsayi to su kai gwarzo ne wani na taɓa jin suna bayanin eh, wannan na ma karanta ne dangane da jangis khan suka ce wai da ba dun shi genius ba ne wai genius wai da bai iya kafa babban dola ba wanda zai ci kusan rabin duniya to jangis khan a yadda aka na tarihinsa bai iya rubuta sunansa kuma ba ya son rubutu ba ya taɓa ganin littafi mai yawanci murga ba sa littafi shekar da jini kawai ta yi in ya kama gari sai ce a kashe kowa da kowa a samu kawai wanda suka iya leburanci ne a ce wa ya iya kira a ce wasu wa ya iya saƙa wa ya iya sassaƙa sauran duk a yanka su kuma in aka ci gari sai a ce kar a bar tobali akan tobali in ya je rutsa da gari sai ya rutsa da garin ya yi ma birnin beijing wannan birnin birnin sin na yanzu ya rutsa da su sai da suka rasa abinci sannan aka ce da rauni rauni ba abinci ya ce sa mutu da yunwa sannan da suka fito da cewa ko ta halin yaya za su ɓaci kansu ya kashe su ya kona garin aka ce wata da watanni garin ya yana cin wuta ba a bar tobali akan tobali ba komi ake kashewa mutanen da ya kama jikansa wala ko ya rika yi in yi je gari sai ce duk yan birni a kashe su saboda dan birni zai tada matsala a bar dan ƙauye ko wanda zai noma amma duk birni aka je kowa da kowa za a kashe maza da mata da yara to duk Allah genius kenan na ya kama daula babba dan gaske da wannan hanya saboda duk garin da ya ci zai rinda garin ne to sai suka ce genius wai da babin yana da hazaƙa ba ya za a yi iya kafa wannan dawar to su a wurin su idan mutum ya karatu ya yi ɓada hankalin dare har ya ci jarabawai har ya sami certificate ya kuma gwada shi ya yi karatu ta hanyar rubuta rubuta ilimi da koyar da ilimi to mai ilimi kenan wanda ko ya zaga ta bayan bage ya saci certificate ya zo ce shi doctor doktorali nan ko sata na sata to kaga shi shi wannan yanzu misali shi ma shi ma shi ma doktor malami kenan mai ilimi kenan ina ilimi a lalik an saci certificate din to su ko a wajen su da zaka sato certificate yayi daidai sai ka zama professor to aka kawai ga certificate din sata ta kowane hali in ka bi ka sami mukami su a wurin su yayi daidai wannan shine kuma ra'ayin su a yanzu zaka ga suna da irin wannan to su su wayannan da suke mun ji kun kafa ƙasa amma ta yaya kuka kafa ƙasa kuma ya ƙasan take wannan algaya ta baro wasira end justify the means to shi ne shi kamar aƙida ce a wurinsu aga shi makiyabila yana da littattafai da ya rubuta kan ra'ayoyinsu kuma kamar siyasan yammacin duniya dole ra'ayin shi suke bi yana da wani littafi prince sunan littafi ga ibarori masu ban al'ajin amma kuma kusan siyasan yammacin duniya akan wannan ya a kan cewa kawai komai za a yi daga ciki za ka a ciki yamma cewa ba a kyauta saboda duk da ka ba ka in ka suna wannan cewa ba a kyauta sai domin a sami wata biyan bukata ka su ba san wani abu sadaka ba mu kaga muna baya ba saboda Allah inna ma nu'ilukum da wajhi la la nuridu minkum jaza'an wa ba shukura to su auren su duk lokacin da sarki ya bada wani abu ya bayan ne saboda ya sami biyan bukata ba ka ba kada sarki ya kuskura ya bayar da wani abu sai ya tsari ban da zai ci shi wannan littafi nasa prince yake nuna yadda dubarorin mulki to kuma kusa da yammacin duniya kamar shi ne kawai akidar su na mulki kawai komai ko ka ga sun maka wani abu ba fa suna son ka bane ya zama wani sace mashi wai taimako ko ba wani taimakon da suke maka in sun baka kai sun baka naira daya suna dariya ga shi sun baka gudunmu naira sun sace maka dubu ne sai su yi maka rasha da daga naira nan ku ya sace maka dubu a ta wata hanya to shi ne duk inda kaga sun je suna sai da umarnin taimako sata suke kaga nan ma suna taimakon mu kaga shi yasa duk muka talauci muke ta fama da babamawai da tashin babamawai duk taimakon isra'ila da america muke ta fama da talauci muna da dukiya mutanen ƙasa na fama da talauci duk taimakon america da isra'ila duk taimako suke ta mana kagan suna ta taimaka mana wajen magance ta'addanci amma kaga inda kaga inda take samun ba ma ba mai na ta tashi ana ta kashe mutane duk su ne aikin su to a cikin najir bala kuma ya ce idan ka nake wasiratu wannan ba najir bala gan ya faɗa shekhu da muhammad abdu ya faɗa a yana yana a sharhin najir balaga ya ce idan ka nake wasiratu lizzafirka bi hasmika rukubu ismin wa qiratu ma'asiya fa innaka lam tadhhab haythu dhakartu haythu zafarat bika al-ma'asiya idan ya zama nasararka ta hanyar aikata laifuka ne miyagun ayyuka jarima crime ta hanyar laifuka ne ka yi nasara la'alla ka zama shugaban ƙasa ne ka ci ko ka ci zaɓe ko ka zama manaja ko ka ka misali ka kawar da manaja ta wata hanya ka zama manaja wanzan wasu na karbaji mukamai sai a kawar da wani wani ya hau ko kuma a yi wani abu dai ta wata hanyar ta hanyar crime ne jarima ka aikata ka sami matsayi to baka yi nasara ba saboda jarima din wannan laifin ne ya nasara a kanka kaga bai kai nasara ba ke sun da jarima ta yi nasara a kanka kai criminal ne yanzu ko da za a ce maka kai matsayi ka samu ko commander aka ce maka ko manager aka ce maka ko rector ko vc ko kowane mukami ne amma ya zama ta hanyar crime ka samu bribery ne ko kisan kai ne ko murɗiya ne ko ƙarya ne ko munakisha ne kowace hanya dai ka samu wannan to yanzu wannan abin da ka aikata shi ya nasara a kanka ba kai kai nasara ba kila mutum ba zai gane wannan ba sai idan na farko sai an je kiyama ya gane in ma bai da kiyama ba akwai ta in ma kuma bai da a zaɓar kiyama ba ai abin ai tarihi yakan zo daga baya yanzu duk muna magana dangane da wa'yan da suka wuce bisa ga ana hukunta su hatta mutanen da ake ganin sun ɗauki babban matsayi sai ga musu hukuncin miyagun ayyukansu yanzu duk lokacin da mukatun aka ambaci fir'auna wani ambato ake mishi na yabo amma kaga ya mulki aiko ba ya mulki ba kaga yanzu ana ambaton shi da mummunan kama ne haka duk miyagun da suka wuce duk ana ana ana hukunta su da kuma kafin karshen fir'auna sai da ya ga mummunan karshen da ya sannan kuma daga baya abin da ya biyo baya bai taba ganin fir'auna a matsayin abin da ya daidai ba haka kuma yake har yanzu da fir'auna yanzu nan za su koyi darasi da su ma ba su maimaita kuskuren da ya yi ba domin in ainihin kai nasara ta hanyar wannan to ina ga cika ku da surutu abin da ke ƙarnin na cewa shine su waɗannan mutane su irin aikin su ke da jiya da yau yayin saukar alƙur'anin nan da kuma yanzu ma lokacin da aka saukar da alƙur'anin nan su sun ɗauka yadda suka sami wannan dukiya ko ina suka je su ne manya-manyan 'yan kasuwa su ke da iko da kasuwanci da sauransu kuma sun ƙabilantar da addininsu ya zama ƙabila suna cewa sun fi kowa sauran mutane an halicce su ma don su bauta musu sun ɗauka shi ne ɗaukaka kuma suna jiran wannan manzon da zai zo na ƙarshe su bi shi su mallaki duniya sai gashi ya zo da addini sahihi ba ƙabilanci a ciki sai suka ce ba su ba gabadan ala gadan ke to wannan sai Allah ta'ala ya faɗi me yasa suka samu wannan suka koma da wannan mummunan matsaya matsayi zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bi haqq wannan zalika din ibara yana koma ga mene yana yana komawa ga ainihin wannan abubuwan da aka ambata na cewa durbar alaihim zilla ba'u da gabadun min Allah durbar alaihim maskara wannan wannan duk dalili saboda sun kasance suna kafircewa ne da ayoyin Allah suna kashe annabawa ba tare da haƙi zalika har wala haƙi da kan wannan wannan koma da suka yi wannan matsayi da ko bi annahum kanu ذلك بما أصوا وكانوا يعتدوا saboda saban da suka kai da kuma cishgin da suke nan yi mai shirin yana cewa ma zaruwa ta ma duna fit tabiya ba su gushe ba ma'ana har yanzu har yanzu da abin su ke ba su gushe ba suna sun tsarce a kan ɗuguya ne ɗuguyani yana nufin ɗagawa ainihin girman kai ke na mutum ya ji shi ne kawai a sama ta kowane hali ko ta halin yaya sai dai ya barna dubiyani kuma yana zama da dagawa din ya kai shi ya zama barci la li shay'in illa bil udwan min haythu huwa udwan su su ne kawai suke ta'addanci saboda ta'addanci kashin kansa shi udwanin ya zama su tamkar addini za mu ce mishi tunda ya zama jikinsu shi haka kawai shi bai isra'ila bai kan so ya zama ya ga ana zaman lafiya ba da ya wuce wannan kamar da kuma da kisan wannan ishas bin qais din nan da ya wuce sai ya ga ausu da hazar ana ana biyar ana dare sai ba sai ba ciki sai ce to daga za a tura wani je ka zauna inda suke biyar din sai ka soko magana yawmul ba'af ya sai ko ya so ko sai wuri ya mutsa to kaga yanzu yanzu wannan me yasa yayi wannan ko za su kawai shi udwani saboda udwani su yanzu haka sufan su kenan terrorist for the sake of terrorism su terrorist ne for the sake of terrorism inda suka ji haka kawai sona kenan haka kawai ana za a ce an dade ba ana zaune lafiya wannan wani rahoton na asu muka gani cewa suka ce an zare an fi kowa ko ina zaman lafiya ya kamata ya wani sai ko aka zo aka tada ba haka kawai a ce kawai shiru wa'in ko kuma yanzu ga ana ta hada-hada kasuwa yin su jiya ke ɗan a rasina an harkoki kasuwa lafiya da kaka ana ta yanzu nan zai koma shi da muguntan da zai duk kome ya mutu sai ya tariya wai an ce wa iblis haka yake shi ya kalkalka sai ta dare sai shi da ya mugunta sai da ya kai sai ga wannan gashi lafiyar shi lau yana cin abincin a ji a ɗan zuba mashi ɗan guba ya kama ce in ya kai aiki kenan shi ɗan yana yawa ba yi da wani aiki illa ko ina ya shirya mugunta ya koma ya dare to to su wa'annan mutane nuka ce ni ban ga bambanci tsakanin su da iblis ba duk irin su ɗaya su haka nan kawai an ce wani da ya zo ƙasar nan da ya ɗan kewaya haka waɗansu jihohin arewa sai ya fashe da kuka wai arziki ya ga arziki mai yawa sai ya fashe kuka ya fashe da shi rurus duk ko ina da arziki ana a ga shi to yadda za a yi ya za a yi kenan arzikin noma ya za a yi ne a kawo fitina sai shi suka suna taimaka mana noma a gani su sukan so ne da za ga wani abin kirki zai ce kai ya kai ya kai a san yadda za a yi a raba su da wani to su ne masu uduwa ne saboda uduwa ne sun zarika domin a sauwaka mai atadu a kakamin wannan an sake maimaita ne don mai zarika domin a sauwaka mai atadu wannan in ma ya inda zaka ce to me yasa aka ta maimaita magana sai a ce an maimaita ne saboda ainihin a ƙarfafa magana kan cewa su waɗannan mutane ba wani abu tare da su wannan mai shi na kan damu kusan mutunci yana cewa in dalla hadha takrar wa tawkid ala shay fa innahu yadullu ala anna al-yahuda la shay'a fihim wa indahum sirrul الكاشف في رذائل اليهود ومفالدهم ونسي أن أفسر أي الذكر أي الذكر حكيم ولو تأملنا قليلا لرأى أن أو أو أو جزة قصرت في ذلك يجي ونمي بدي بدي كي شو إن ذاك tsananta bincike da yayi wannan abinda alkurani ya faɗa dangane da rada'ir da wato irin miyagun ayyuka munanan abubuwa na wayannan mutane to ainihin ya ce to ba yadda za a yi wani tafsiri ya iya fassara wayannan ayoyi masu hikima ya bai ya warware irin miyagun ayyukansu sai dai kawai ya ba da ɗan abin da zai faɗa za ka su sun san alkurani sai ya faɗi ya faɗe su ne yadda suke wa'insu irin mutane ne wanda suke tun da dai suka kangare don wannan kuma wannan jaza'in ganin gaskiya a yi mata butulci kenan kamar yadda iblis aka ce sujada ya ki aka tsine masa to aka so waɗannan mutane su suka ki abubuwa aka yi ta tsine musu a tarihi da ina lazina kafaru min bani isra'ila ala da sani dawo da isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا ينهون عن منكر فعلوا ولبئس ما كانوا انا ننت مائده to kaga an tsitsine musu ba ba a mahalli daban-daban Allah ya tsine musu to kuma shi da abin tsinan nake shi shi kenan zuciyar ta riga ta bushe banda barna ba zai kami ba kamar yadda iblis da aka tsine masa ya ce to sai ku ya ɗibi mutane sun raka shi wuta kamar yadda bal'am ɗan ba'ura da ya ga harshensa ya garalo kamar maciji sai ya ce musu to ya yi fasaha hasarar lahirarsa ya ce zuba sauran abin da rage masa illa ya shirya makirci shi ne ya kitsa musu aji a yi barna iri kaza a yi kaza ne don allah sai ya fushi da wani to haka mutanen suke kullum suna tarin cewa wayannan mutane suna kan addini na gaskiya idan ba muka yarda muka yi faɗa da su za su imanin ai ƙoƙari ne a kutsa a ɓata addinin nasu a shigar musu da waɗansu irin ra'ayoyi a cikin addini a gurɓata addini a sa su a ta yadda za a sa su su saɓa wa Allah a matsayin suna yin abin kirki in suka yi hakanan sai Allah ya fushi da su in Allah ya fushi da su mun zama ɗaya muka kama sai ma mu yi musu tun da Allah ya fushi da mu gaba ya ce eh haka ba a kutsa to wannan banda ibilisanci menene sabon su kenan kuma har yanzu su haka suke wanda wanda ga annabi ya zo masa da gaskiya ya kashe annabi ba don komai sai domin ya tabbatar da cewa wannan annabin ya ta ya gane ai sun san isa sare sun gane isa sare ya zo masa da gaskiya ne suka malaman su a boye ba a fili ba a kashe shi kawai to wannan shine da abin nasu har yanzu ya za a yi ne a bashi idan wani ya dago yana da awa sai a ce a bashi hanci na kama shi rahawa ya ci to ya namu ne idan kuwa bai ci ba a ce a kawar da shi zai mana tsiya ya rike allah kankan wala in ba kai shi aka yi ba za a yi nasara shi kenan ko dai a ja shi a jika ya zama nasu ko kuma a kawar da shi ɗayan biyu magana ta gaba wannan kamar na dan kara mana sharhi ne kan duk mun karanta wannan a karatun baya nafsir karatu ne yin dan kara bayani kada to sai Allah ta'ala ce laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatul lahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin ma'adarci irin Allah ta'ala yace to ba duk ɗaya suke ba ko da aka fi cewa yahudu yahudu yahudu yanzu muna kalmomin zamani muna bambance tsakanin yahudawa da sahayina saboda akwai waɗansu ba'arin yahudawa da suka tsaya tsayin daka akan cewa lallai su abin da waɗansu suke yi ba da sunan addinin su bane a misali a ciki ko jiya mutum ya koda koda irin intanet nan mutum ya duba zai ga ainihin ranar kudus da aka yi na duniya zai ga a birnin london kaga wannan to kaga kaga sun shiga jimla wanda su su nan ganin akwai su ko da sun karanta shi yasa muna magana dangane da yahudu sai mun masa adalci mun ce ba faɗaya suke ba duk idan muka idan muka ji mun ce yahudu sun kaza sun kaza sun kaza muna nufin wa'annan masu laifin ba muna nufin da yahudu ba kuma kamar yadda nake bayani a shekarun da nake cewa to mu ba muna faɗa da addinin wani ne ko ƙabilan wani ba in ka ji mun ce mutum ya yi kaza ya yi abu ba daidai ba mun ce ya yi ba daidai ba ba muna zagin wani ne wani ba kuma ko jinin wani ne ko addinin wani ba in dai addini ma mu a wurin mu addini kwara ɗaya ne kuma Allah ne ya aiko annabawa Allah shi aiko Musa da Isa kuma addini ya aka aiko da shi sahihi in ka ji mun ce da yahudi ya bai kaza mun bana faɗin a yi abin da ya ba daidai ba mun san wannan abin da ya ba daidai in bai da dangantaka da musa bai da dangantaka da taura in ka ji mun ce kirista ya yi abu kaza kaza to ba muna nufin ya yi kiristancin mu kaza ba ko isa ba mun san abin nan da yi wanda yake ba daidai ba ba shine ra'ayin isa ba kuma shine addini da isa ya zo da shi ba shine kuma linjiya ba saboda haka hadalika in kuma ka lura da mu to har ma musulmi ma shi ma in yayi ba daidai ba muna cewa ba daidai ba amma ba musulunci ne ba daidai ba daidai ba su ka san makiya su duk wani mummuna abu suna jingina ma addinin musulunci ne to amma ba musu hakan mu ma ba musu wannan rashin adalci duk wani mummuna abu sai su jingina ma addini idan aka sami wani mutum shi musulmi ne sai ya je ta'addanci to tambaya musulmi suka ta'addanci kenan idan sunansa garba ne wa ya ta'addanci garba garba dan ta'adda ba kuma sai a ɗauka a ce ai tun da garba sunan musulmi ne duk musulmi ne suka yi in haka nan ne idan aka kama dan fashi sai aka ce a sunanka ya ce a dai bayo sai mu ce a ashe yarbawa yan fashi ai ka rashin adalci a dai bayan ne da ya je idan aka kama okeke sai a ce a ibo ne sai mu ce okeke ne yayi to in aka sami balafa sai a ce ba haushe ne ko tanko ce mai sunan kai ce tanko to a ce hausawa su kai idan aka sami mutum ya yi fashi sunansa ne ne ko gaya mini dan fashi yawa ba sunansa ba haushe ba ba sunansa ba ba fulatin ne ba ba sunansa ba yarbe ba sunansa ibo ba ba kuma sunansa kirista ba ne ba sunansa musulmi ba ne saboda ainihin waɗannan ƙabilolin ba su ne fashi ba kuma waɗannan addinan ba su ne fashi ba wannan rashin adalcin da aka mana kowane mummunan abu kun ba sa jingina abin kirki ya zo ga musulmi da musulunci sai abin tsiya kawai saboda ƙiyayya to mu ba mu wannan rashin adalcin ko da muka ce yahudu to ba muna nufin sheka da shi aka kafa isra'ila ba da amma su suka zo a jingi a ce musu wannan addinin yahudu ja addinin yahudu abinda musa ya zo da shi kenan wanda ke cikin attaura wannan ko babu kirkiran isra'ila a ciki kafa isra'ila da kuke da shi kajiri ne da kuke ra'ayi ne da kuka kirkiro sunan shi sahayoniya shi sahayoniya kun ba shi ne yahudiya ba su wa'annan su yahuda abinda suke cewa kenan su addinin su an ɗauka ne aka aka ana mummunan aiki da sunan addininsu amma ba addininsu ba kamar yadda musulmi suke cewa sauran suke cewa masu ta'addancin nan da sunan musulunci ba da ba ruwan musulunci da abin da suke su kuma kiya suna cewa ai da ma addininsu ne ce musu su a rani ma yanzu mun ƙi shafin duk wa'annan ta'addancin da ake yi ko da an yi shi da sunan addinin musulunci su wa'annan sahayo na yawan ne su a bayan abin duk ƙungiyoyin wannan ikwayon wannan wani shugaban ƙasa ma ya bayyana arara a biyar da yan jaridu ya ce duk wa'annan ƙungiyoyin na ta'addanci ina sawa'un isis ne icll ne menene al-shabab ne boko haram ne ya ce duk da musar da cia ne suka ƙirƙiri duk suna bayan musar da cia suka ƙirƙiri su kuma suke gudanar da su duk ƙungiyoyin amma su da kansu kuma ba ma wai an su ma kansu faɗa suka ce su su ba za su tura ma'aikatansu su hasarar nasu ko ba za su yi amfani da musulmi ne waje yakan musulmi ba kaga za su su ne suke abin su in ta'addancin su suke su jingina ma addini don ba wani mai hankalin da zai yarda cewa mutum musulmi ne shi yana son wai zai kafa addinin musulunci ya kafa sai ya je masallaci ya kashe musulmi suna sallah wai yana son ya tabbatar da addinin musulunci sai ji masallaci mutane suna sallah kashe wannan ba zai taba zama aikin musulmi ta kowane haifi ko da ku an kama cikin waɗanda suke da abin an gada akwai musulmi a cikinsu ballantana mafi yawa ba musulmi bin mafi yawan wanda za a kama in kuma ka gama za ka ga ainihin sai da aka ɗoɗara masa allura ke sa an suka ce ɗan ƙunan ba yi da aka kama ya kamata a tausaya masa za su mutum a lona ne su ɗora masa bel su ingila su cikin mutane su matsa remote a ce kai musulmi ne da watan ramadana ana azumi sai ka ce bari ma in je masallaci ana sallah kafin buɗe baki kowa ya mutu sun ji ko su kashe mutum su sa shi a mota su je da motar su sa babba mai su taya su su ce shi a sai a gan shi a ɗau ko kuma da ran shi a ɗaure shi ta ma a cikin mota a tada ban da shi sai su iya- i- i- in an sai a ce sun an samu gawan su sai sai iyayen su ce an aike shi ne ya siyo wani abu sai ba ji gawar su ba shi sun sace sun suka ga abin da ji nan gaba kawai wai yayi kona mutum ake sai ƙarya ne ba wani kona ba sun kashe shi wannan har da mawakata ma yanzu suna ɗauka irin masu garari a gari nuna mana da mawakata masu da yawan su su koma gidansu su kwana to sai su kama su da ƙarfi su ɗaure sai su ɗaura musu wani abu su injira su sai su matsa ya tashi da su to wannan kenan eh, duk da haka dai an ce laisu sawa ba duk ɗaya suke ba Yau. don ba a ɗora ma wani laifin wani yanayin su sa ba duk ɗaya suke bayyana su yana nufin su ahlul kitabi din nan ba su taba ɗaya ɗaya a addinin su ba ba duk ko da ke wasu suna muyagun ayyuka da sunan addinin su amma ba kowa ba sai aka ce min ahlul kitabi ummatun qa'iba akwai daga cikin ahlul kitabi akwai wasu al'umma kun ga walta kun minkum umma mun ce umma yana yana iya nufin mutane da yawa yana nufin mutane kaɗan yana nufin mutane cikin mutane kaga daga cikin su ahlul kitabi din ba umma bane sai aka ce min alim kitabi ummatu kaga wasu kenan a cikin alim kitabi din akwai wasu wa'annan al'umma suna kan gaskiya yatuluna ayatul lahi ana al-layli wa hum suna karanta littafin Allah duk tsatsakin dare kuma suna sujada yana yana nufin suna tahajjud din su anan ya fassara shi da cewa waɗanda suka musulunta ake ne amma muna ba za mu iya ce maka gaskiyar magana shine wanda ya musulunta sunansa musulmi ba sunan shi ahlul kitabi kuma alkitab ba kabila ba ne alkitab addini ne aƙida ne isra'ila kabila ne isra'ilanci kabilanci ne amma alkitabi yahudu yahudu yahudanci addini ne. muna bambanci tsakanin yahudanci da isra'ilanci mutum yana isra'ilanci yana kabilanci sun za su su isra'ila su ba larabawa suna gaba da laraba to kamar yadda shi shi musulunci shi shi bai da dangantaka da wata kabila kowane kabila yana iya zama musulmi ba na wata kabila ba ne koma bayan wata ba na larabawa ba ne ba na fulani ne ba ba na hausawa ba ne da bare-bare da nufawa eh, ko 'yan arewa Na, addini addi- addi- addinin musulunci addini ne na mutane saƙon allah ne ya zuwa ga mutane duk gaba da su ba kabila ba ce ba ɓangare ba ne ba arewa ne ba ko kudu ba Ad- ad- addini ne na Allah ya zuwa ga mutane duk wanda ya shiga addini shine yake addini ba shi da daga sun ce sunan su Isra'iliyawa sunan addinin su Yahudanci kuma abinda suke tsaban kabilanci amma a cikin su sai aka ce a ko ba suka ɗauki Yahudanci a matsayin addini kuma suna suna sallah suna suna ibadodin su kaga su ba irin waɗannan miyagun bane ke ko ba lura irin wannan idan ba aka samu mutum irin wannan kana tsammanin in ya ga wannan manzon me zai yi ta mai yana yana neman gaskiya ne ya san addini na Allah ne Allah yana iya Allah shi aiko Musa da sako yana karanta littafin ran da ya ga manzon nan sai dama an gaya mana Allah ko kuma ko da masu in ya duba sai cin bari in tambaya da gaske ne shi manzon Allah ne don an sami irin wannan da yawa ka an samu su kuma suka musulmi akwai wanda ya zo da akwatuna shaƙe da dukiya dinarori ya ce bai riski annabi din ba amma akwai abin da aka rubuta a littafin in ya tabbatar shi ne zai musulunta kuma wannan dukiyar ba su kuma ya zo masallacin annabi isan shi na nan a yi tijjar in kana da da aka kira annabi ne ya an sa musu da tambayoyi ya ce wannan haka ya ce ga ga akwatuna shida shaƙi da dinaro annabi ne ya raba mutane bai je da koko ba gida ba kuma ya musulunta ya kyautata musu da yawan haka na an samu wa'in to kaga wannan suna cikin laisusa wa ɗin ko ba lura ba kaga wanda yake tsakaninsa da allah addini yake ran da ya ga addini su yi shi ba zai ja da shi shi yana yin addini amma wanda yake kabilanci da abin da ya gani ba zai yarda saboda shi kabilansu ne kawai ke so idan kana idan kai kan- kai kai ka iya kabilanci kabilan ku kawai kake so ta dauka ba ka kaunar wata kabila duk kabiloli abokan gaba ne kana yin irin na namun daji ka san namun daji haka take do ko do do do wata dabba in ta zo ta zo ne ka tafi ta baya sai ka sai naman daji irin shi to idan kai ma irin wannan ne kai ma ba naman daji ne kai ma ya ka kai kabilar ku kawai ka sani to sai ka ga ɗaukaka a wajen ɗan wata kabila sai ka ce ga ɗaukaka ka je ka bi ba ka zubar da ƙabilancinka ba ko ba abu wanda abin da ke faɗa ba idan mutum ƙabilanci yake yi in ya ga wani a wata ƙabila ya fi shi sai ya je ya bi shi sai ya ƙoƙari ya kawar da shi lokacin da zuwan masu wanda suka mai da ƙabilan addinin ƙabilanci abin ne faru ke wasu daga cikin laraba akwai haka wanda suka gano wannan manzan gaskiya yake faɗi to amma ba ɗan ƙabilansu ba idan suka bi shi za su ɗaukaka gidansu ne su kuma ba su son gidan wasu ya fi nasu ɗaukaka sai suka ce ba su imani da shi wannan ɓarɓaro haka abuja da ya fi ya ce ya ce ya tabbatar muhammadu gaskiya yake fi to amma mun yi takara tsakanin gidanmu da gidansu sun ciyar mun ciyar sun kaza sun kaza yanzu kuma ga sun kullo da wannan abu yanzu akwai mai magana mai jin magana daga sama a cikin su ya fi za mu samu wannan yace ba za mu imani da shi ba abada tun da haka ne to tun da sun san sun fi dare tun da an fito da annabi din a cikin banu hashim sun san ba za a yi wani annabi irin a cikin nasu kabilan ba to ba za su yadda shi ne dalili kawai kaga shi kabilan tun da shi in dai ba a gidansu ba ne a cikin gidan ma sai aka sami abu lahab ma ya ce tun da yake dai daukakan a wajen hannun dan kaninsa ne gara ma ya je wani gida da ya zama dan kaninsa ne sai tabbata sauka a kansa to ka gani wanda duk yake da yake son wanda yake amma wanda mai buƙatar mai bidan gaskiya in ya ganta ya san ita ce sai ya bi ta to shi ne kaga wannan yaban ana batun ahlul kitabi wanda suka riƙe addini tsakani ga Allah lagayo ya ce laisa yana addinin sa tsakani ga Allah kun san wasu su ma suna suna da waɗanda su je sama sukan je su su kauce da su je daji su yi aikin ibada su yi ta ibada su kuma suna da tauron suna karantawa suna da linjisan suna karantawa irin sun kasa za ka sai sarka ji bayanai sosai masu ban al'ajabi a wajen su to idan mutum yana wannan sai har mutuwa ta zo masa kafin wannan annabi ya zo kaga ba lafiya ba to idan idan yi wannan annabin ya zo irin shi in ya ji labari ne kake tsammani sai imani tabbas zai imani in kuma bai ji labarin annabi ba har ya cika ba kaga yana da uzuri wajen Allah shi ake nufi amma lalle ka baki tabe lazim idan sakon annabi ya zo masa aka yanke masa uzuri to ba shi da ba shi da wani hanzarin ci gaba da addinin da yake lalle kan wannan haka saboda ya riga wannan addinin da yake yanzu yanzu ya fahimci cewa ga ubangijin da ya aiko wannan addini da yake ya aiko da annabi da wani sabo kuma lazim ɗinsa ne saboda kan muka fasara ayan nan akan cewa ana nufin ahlul kitabi kafin bayyana annabi akwai mutanen kirki ko da annabin ya bayyana ma akwai mutanen kirki za mu ce maka iya haka to har yanzu ma akwai za mu aishi ma har yanzu akwai ko da sun karanta ko da sun karanta sai dai ba su da yawa mafi yawan wanda suke ake jin ɗorinsu su ne masu aikin miyagun ayyuka da sunan addini da addinin yahudi to sai allah ta'ala kuma ce wa ma ya fa'alu min khairin falon ya kufaru ka gani aga adalci abinda suka aikata na alheri ba za a butulce musu shi ba to butulce musu shi a kafin ai butulce a ce ba a san da shi ba a ba za a tawazata masa aikinsu ba وما يفعل من خير فليس tsakani ga Allah ya addini tsakani ga Allah ko da daidai gwargwadon dan abin da ya je masa ya rika da ikhlas ya aikin kirki daidai gwargwado ya ka gani in an je sai a ce kai kai yahudu ne je ka wuta ai ka ga an an an an rusa asasin da aka dora sakon an ce imani da aikin kirki to wani mumini ne mun ji bai hude amma mumini ne kuma yana yayi aikin kirki sai ya shiga wuta imani da aikin kirki shine abu shine to kako su wanda suka kirkiro sabon addini da suka ce mashi yahudanci su sun ce su ne zababbun kabilansu ne Allah ya zaba su ne zababbun Allah an je lahira kawai da ma ya ce ina yan kabilan ne ya ce ba su kai su wuce dama aljanna gidan ku kuma duk laifuffukan da suka yi ba tambaya rasimin in suka yi laifin akwai wanda ke ba dan dan mai bin addinin su ba shi ba ba a tambaye su dangane ba amma in suka yi laifi dangane da bin addinin su to za a yi ma su shiga wuta amma ba su daɗe ba in sun daɗe tsanani kwana arba'in sai su fita su koma aljanna dama aljannan gadon gidansu kaga wannan kuma ya rusa hikima ya rusa hikima irin wayannan ra'ayoyi na yahudu sun sami shiga cikin al'umma musulmi za ka wasu da yawa suna da wannan tunanin cewa kamar shi addini suna ne kawai in ka zama ɗan ƙungiya kaza shikenan ka tsira ba haka ne ba ku duba alkurani da kyau Allah ta'ala ya magana imani da amr salih ba kungiya ko kabila ba kuma kowane mutum za a yi masa hisabi kowane mutum shi kadai kowane mutum za a yi masa hisabi idan aikin da aka yi tare da za a zo ana aikin kirki aikin gayya ne sai ka zauna waje ɗaya kamar yadda ana hankin handak karin faɗi maganin wani ce na da sahabi don da lokacin zaɓe aka lokacin zaɓe aka ana haƙin handal labari ya zo min manzo Allah za a kawo mashi hari kuma saura kwana uku su iso shi ne aka ce aka rasa mai mene abin yi sai aka ce salman farisi ya ba da shawara ya ce su idan irin wannan ya zo musu kan akara ne shiga tsakanin su kamar sai manzo Allah ya ce ai wannan aka ko shiga haƙi dare da rana to wani mutum sai ya zauna idan da a wuce da kwando wurin na zuwa yana kakkaɗe yana kakkaɗe kura to sai ammar bin yasir zai wuce sai kura zai wuce da kwandon ƙasa da ɗebo sai ya ɗan zuwa ya kakkaɗe shi babban mutum ne ba zan faɗi sunansa sai shi sai amma da ya ce masa to ai wanda yake aiki ya fi wanda ya zauna ba ya ko sai ce masa yi mana shiru dan bakar mace to kaga shi wannan ya dauka daukaka shi shi shi babba ne bakwarai shi daga banu kara shi ko wannan ammar ba uwarsa ma baka ce ya ce mai mana shiru dan bakar mace to sai amma da ya ji zafi sai je ce manzo Allah mun shiga musulunci ne don don don don a ci mana mutunci a walakanta mu yace me ya faru sai ya ce ga wani ne ya ce min kaza kaza sai manzo Allah ya fusata ya je ya magana da shi shi kuma mutum ya ce Muhammad bai isai shi ba to ba labarin da nake son ba ku muna ba ku a wani ba bari in kyale muku wannan labarin ina ba ku misali ne kan cewa wannan aikin handak da aka yi ba ji ba gani ba an sami lada ba to wannan da ya zo yana shi ma da lada in ya so ka ce rare Allah anhu amma bai da yi aikin ba ko to imanu amal sanan aka tsashen da ke da sunan su a baraniya zaɓin Allah wannan ra'ayin shi ya shige mutane don ta haka nan kuma har shiga wasu mutane sai su yi kungiya sai wani aiki wanda ya aikin kirki ban da shi wannan kuma shine ba duk ɗin ƙur'ani laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatul lahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba na tsarki ban fasara wannan suna yin imani da Allah da ran lahira wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna suna imani da mai kyau suna hana mummuna wa yusari'una fil khairat suna gaggawa wajen aikata alkhairi wa ulaika min as-sari wa inna suna cikin mutanen kirki wa ma yaf'alu min khairin abinda duk suka aikata na alkhairi falan yukwaru ba za a kafirce musu shi ba to a musanta kenan a ce ba a san da shi ba duk abinda kai na alkhairi za ce ai kai bai hudi ne to ban da kai ka dubo ta kawai a'a ba haka Allah yake abin shi wallahu alimun bil muttaqin Allah ya sa Allah ya sa masu yi saboda Allah ka gani to adalci kenan adalci shine in kayi abin kirki ai maka kirki in ka abin tsiyaye maka uba shi wannan shine adalci ko in mutum yi abin kirki a saka mashi da abin kirki in yi abin tsiyaye masa uba ko a yafi domin a ce in Allah ta'ala idza wa'ada wafa wa idza tawa'ada afa shi Allah ta'ala in yi in yi alƙawarin lada yana cikawa in kuma ya narko da azaba yana iya yafewa amma kuma wasu ba su cancanci yafiyan ba sai ukuwa to amma ba a cewa a gungunta mutane a ce duka wa'annan ina faɗin wani ne don wasu hayan suna nan suna hukunta mutane su ce yan kaza yan wuta ina da lawan rajo ana kuka samu wani kun ga anan alkur'ani ya ce yahudu yan wuta ne sharaɗi kam sharaɗin imani da Allah da yu'minuna billahi wal yawmil akhir domin shi shi aikin kirki sai ya sami imani sharaɗi ne wasu suka sukan fidda mutane a imani ne kuma shi imani ainihin shi a zuciya ne itikadi ne a zuciya sai su ce ai wani shi ya sun fidda da shi a da'irar imani ce to wani hukuncin da ka bar shi in an je lahira a gani in ba ka yanzu nan kai ka sa kanka a wani wuri ka sani gobe kiyama kai kaɗai da ai maka hukunci ga wani lokaci na kan ɗauko magana sai in ga lokaci ya ƙure mana inda ya ce lai su sawa ɗin nan a cikin hisal daga salim ruwaya tilen-tilen daga babansa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa ce la hasada fi sinaini haka ya zo a wannan la hasada fi sinaini ba hasada a wayan nan biyu rajulun atahu Allah malan fa huwa yunfiqu minhu ana al-layli wa atraf an-nahar ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآلاء النهار yace ba hasada sai a mutum biyu ba hasada a cikin mutum biyu kai akwai na kawo da wata siga wata siga ya ce ba hasada sai a biyu wannan ko ya ce ba hasada a wayannan biyu wato ma'ana in kai ma wayannan hasada ba hasada kai ba amma hasada iri-iri ne akwai wani nau'in hasada da ake ce mashi gabda shi wannan mustahabbi ne a abin kirki halas a abin duniya amma hasada hasada iri-iri ne akwai hasada muna ce mishi hasada akwai nau'in hasada ake ce mishi gabda gabda shi ne kaga mutum yana da wani abu kai fatan kai ma kana da irinsa to in wannan ba tare da kana fatan shi wannan mai abin ya rasa ba ya dawo maka ko kuma ya rasa ba abin akwai hasanin da mutum zai ga mutum da wata ni'ima ya fatan ni'iman ta bashi ta dawo gare shi ko kuma ta bashi ta koma wani wani koma koma ta je ina ma wato gayan mugunta kenan shi ba wai ni'iman ta dawo gare shi ba ya zama ba ta kawa to wa'annan nau'o'in hasada guda biyu na kaso ne haramun amma mutum ya ga wata ni'ima a wajen wani ya fatan shi ma ya zama yana da irin wannan ba yana fatan wancan ta gushe a waje shi ya zama yana da irin wannan to aka ce ba laifi a abin duniya amma a abin lahira mustahabbi to shine kamar da ya ce wayannan biyun ba hasada ba ne mutumin da Allah ya ba dukiya yana ba yana ciyarwa dare da rana da kuma mutumin da Allah ya ba shi alkur'ani yana karantawa yana tsayawa da shi kai ya kumu bihi ma'ana yana tsayawa dare da rana to wanda Allah ya ba dukiya yana cewa fi sabar da wanda Allah ya ba alkur'ani yana yana ibadodi da shi dare rana to wa'annan yin musu hasada ya yi me ya hasada a nan kai fatan ka zama irin shi ne hasada ba kai fatan su baza ba in mutum yana ta karatu kana ta jin haushi ina ma ya sami mura ma mahuta to ɗaya ɗaya hasada mummunan hasada kake yi kai kana fata kai ma ka zama irin shi ba wai kana neman na'iman ka rabu da shi ba ne wannan ba hasada ba ne in kana fata ka sami irin yana ma da kyau kai fata ka zama irinsa haka kuma wanda yake da dukiya yana bayarwa fi sabilillah sai ka cika ina ma ina da dukiya irin nawa neman irin aiki irin nasa ka shi yaman yana da kyau ba kana fata ya rasa dukiyar ba kuma dangane da abinda duk suka aikata na alkhairi ba za a ba za a kafirce musu shi ma'ana ba za a kafirce musu shi ba ba za a musanta ba nan ya fara shi lan yuqramu jaza'ahu kaifa wa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan haramta musu ladan shi shine lan yukfaru shine ba dun kufur anan da zama musanta ba musu za a musanta musu shi ba a ce ba ku yi ba wato an san da shi ke domin sakamakon kyakkyawa menene kyakkyawa har jaza wa sami illa ta in mutum ya kyautata da a kyautata masa wato ma'ana zai sami ladan sa wajen Allah a cikin shari'a da shari'a yana cewa ainihin wala na ganin innal mu'mina muqaddarun wa qadar wannan wannan wannan ya shiga magana na gaba insha Allah magana na gaba kuma ina ganin gaskiyar magana shine ba za mu shiga ba magana ta aya ta gaba ba za mu shige ta ba innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun insha Allah ma karanta nan gaba insha Allah alhamdulillah na kamar da ce shekarun jiya da daddare haka na ce da muka gama tafsiri na manta ban yi maganan ranar kudus ba duk dai abubuwa da dama su dai mun zo a makare kuma ka tashi haka nan na ma cikin fasara kawai sai na lura ma lokaci ma ya nisa to saboda haka dai kuma dai sai muka tashi haka nan ban yi maganan kudus ba ban ma maganan cewa ba za mu yi tafsiri a jiya din ba kila ma kila ma sun zo tafsiri jiya ban sani amma na ce da a kokari a gaggaya mutane ba tafsiri kuma alhamdulillah an yi tarurrukan kudus a jiya a birane fiye da 770 a duniya ainihin an yi wannan taron duk a lokaci guda a juma'an jiya to kuma ba kamar bara ba na bana ai ba inda aka bamu ka ji labarin an yi wani abu amma bara duk duniya an yi lafiya tsorata mutane shine soja suka ji suka yi magance abin suka yaƙi aka fafata yaƙi suka karkashe na kashewa suka kama na kamawa suka ma ci ganiman ambulance to amma suka yi ce amma su su sojojinsu ya ce waɗanda aka kashe in action nil zero soja nawa aka kashe a wajen wannan yaƙi da suka yi ya ce zero sojoji nawa suka yi rauni a wannan yaƙi da suka yi zero nil motocin soja nawa ne suka lalace a wannan yaƙi nil zero ba su yi hasaran komai ba kuma gashi suna cikin full control moral ɗinsu kuma is high rahoto ne ya rubuta yana to kaga ya nuna a zahirin al'amari su criminals ne tun daga shi jiya an yi wannan taron kuma an yi shi lafiya lau kuma alhamdulillah mun gwada musu mu yaya ne saboda duk yayana da waɗanda ba a kashe ba duk an yi da su har da wanda suka har wanda suka da gargaza ma kafa sai da ya taka yi kai har uwansu ma sai da ta ci to kaga duk kuma wanda aka ji ma ciwo a kudus din bara duk sun ta karkara har masu dogara sanda sai da suka yi kuma aka bi ta inda aka yi kisa din don dama akwai shawaran ko za a bi za a dauko shi ta mace a gara ma a bi ta inda suka yi kisan bara aka ga ta inda suka yi kisan bara daidai inda suka yi harbe-harben ta nan aka bi to kuma tun da ya wuce lafiya da ka ga ashe wa'ancan criminals ne kuma wanda abin da ake lazimi ne bisa ka'ida inda har har akwai doka don a rawanin cewa a bara din wanda yake shugaban kasa mai marfa ya bugo min waya ya ce wai sorry wai ya ce to wai wai wai tun da ba za a iya dawo da ran waɗanda aka kashe ba wai sai dai mai fatan irin wannan ba zai sake aukuwa ba sai ni ce masa aikin crime hukunta shi ake ba sorry ake cewa ba sai ce oke za mu ga abin da za mu yi sai ce mishi to na gode da kai min ta'aziyya sai na kashe waya to kaga ba ana yin crime ne a zauna a kai a shiro yanzu yanzu yanzu ba a ce ma ko wani yayi wani abu ba sai dai jaza'i da na Allah da suka rika samu amma a bisa matukar za a zauna a kan wannan a san wanda ya laifi ɓalo-ɓalo har ya ɗauki takarda ya rubuta woye ya sa sitam da yanzu ya yi siginata da wanda zai yana kurare shi ne ya yi sannan kuma ya zauna yana cikin masu jami'an tsaro criminal irin wannan wanda zai kwamitin crime ya zauna a ce kuma shi jami'in tsaro ne ya nuna kasan nan ba ta da doka kenan lazim ne su sani cewa wanda ya laifi lazim ne a hukunta shi kuma iyakan abin da muke nema kenan ko sai ko kar su amma abin da muke nema daga su duk wanda ke da hannu in sun ce mana suna mun san su shi jonathan ya turo mutum 64 ne kuma sunayen su nan kuma jagorin sun sani musamman aka turo su don su kisa kuma duk wanda ya shiga cikin al'amarin da wanda ya sa baki da wanda ya taimaka musu har da gargajiya wanda suka ba su taimako duk mun sani kuma duk su partners ne a wannan crime din shi wanda yake ta cewa lazim ne wannan abu yana nan sajjalalle ne rubutacce ne kuma kudus kun gani yanzu an riga an yi shi na bara ma ya fi na bana na na bana ka ya fi na bara kuma ya tunga haɓaka kenan challenge din da muke da shi ga ko hukumar da kuke goyon bayan isra'ila ko kuma duk wanda ke goyon bayan isra'ila wannan na faɗa bara zan maimaita ba ni ce mu muna taro ne ran dun nuna goyon bayan palestine da palestinawa duk wanda yake goyon bayan isra'ila da yahudan isra'ila yana da haƙƙin shi ma ya aje ranar goyon bayan isra'ila ya fito ya muzahara ya ce ya goyon bayan isra'ila mu ba za mu ce masa kada ya ba ba kuma za mu faɗa da shi ba ra'ayinsa yana kuma da haƙƙin ya bayyana amma ba wani yana yawan sai ka je ka ce kisa za ka yi ko kuma ya bari ba kai ma tun da kana gwamma isra'il ka fito ka dobi a gwamma isra'il man wa ya hana ka kuma kun san bara daidai lokacin da ake yin wannan su su falasɗina ɗan ana harbin su ne dora mu ba su girmama ganin cewa ana azumin ramadan ba kwanaki suka jera a jere a tsakiyar ramadanin suka fara har zuwa wajen su suna rugurar mutane a kan balakuna an kashe mutane bila adadi kuma kisan ma da gangan har ma da rugurguza gine-gine gine-gine masu kyau sun san ba mutane a ciki su rusa duk abin da suka yi ta yi kenan ba daidai lokacin da muka yi din sun gwada mana cewa nan su ma suna nan har yanzu kuma mun san cewa wa'annan jami'an ma'aikatan har yanzu suna nan har yanzu suna nan da wanda suka zo da su daga isra'ila da zo daga amerika suna nan a ƙasar da kuma ma'aikatansu karnukansu kuma suna nan har yanzu hukumci na mutum wanda yake bisa ka'idan doka muke neman a yi amma mun san allah zai nasa insha allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirye da mu ga shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت عبادتنا وأصلح ذات بيننا وعدل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنا الفحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين